أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحللت من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai tarin albarka shirinmu na ayyuhas sami shiri da ke ɗaukan maudu'ai mabambanta juna yana tattaunawa da yan uwa shirin ayyuhar sami na wannan rana zai tattauna ne akan maudu'i mai taken yi wa iyaye biyayya maudu'in yana farawa da kaman haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya umarni da a kyautata wa iyaye a kuma yi musu biyayya wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma yake cewa wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana tsira da amincin Allah su kara tabbata ga fiyayyen abin halitta shugabanmu masoyinmu annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake faɗa la yadkhulul jannata kulli walidayhi mai saba wa iyayensa ba zai taɓa shiga aljanna ba kaji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dan wana cewa la yadkhul jannata a kulli walidai me saba wa iyayensa ba zai taɓa shiga aljanna ba ya kai dan wana da kake kallon da kuma sauraron mu a daidai wannan gaba lalle maudu'in da muke tattaunawa yau yana da alaka ne da yi wa iyaye biyayya musamman ma a cikin wannan yanayi da muke ciki wanda iyaye Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alheri sun iyakan kokarinsu wurin mu da kuma karantar da mu ko ilmantar da mu ba dare ba rana haka suke ta kaiwa da komowa har Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarfinsu ya ƙare yanzu dai gashi kana gani halin da ake ciki ma ba sa iya fita waje ballantana su je wurin sana'o'in nasu to kenan akwai bukatuwan da ni da kai har ma da ke uwata da yake kallon mu a daidai wannan gaban mu ƙara kyautata wa iyayen nan namu yadda za ka lura da iyalinka a cikin wannan yanayin shi ma muna jan hankalinka muna jan hankalinki muna jan hankalinku cewa a kyautata wa iyaye musamman ma dai a cikin wannan yanayi da muke ciki domin mene Allah subhanahu wata'ala ya bai wa iyayen nan wani irin girma da wanda bai bai wa kowa irinsa ba ka dai kalla Allah subhanahu wata'ala ya hada bautarsa da kuma yi wa iyaye biyayya a cikin aya daya inda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ma'ana haka Allah subhanahu wata'ala ma'anar ayan haka Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta cewa Allah ta'budu Allah ta'budu illa iya kada a bauta wa kowa sai shi shi kadai wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye a kyautatawa wa'annan iyayen da imma ya bulghanna inda kal kibara ahaduma idan har Allah subhanahu wata'ala ya raya ka har ka iya riskan ɗaya daga cikin iyayen nan naka au kilahuma ko ko dukkaninsu karayi ka gansu ka gani a wancan farko aka ce in ma ya buluganna inda ka likibar ahaduhuma in Allah subhanahu wataala ya raya ka har ka iya riskan ɗaya daga cikin iyayensu zai yi mahaifinka ya rasu kafin ka taso zai yi ba mahaifin bane mahaifiyarka ne ta rasu kafin ka taso to yanzu ka riska ɗaya daga cikin iyayen kenan to ɗaya daga cikin nan da ka riska Allah subhanahu wata'ala ya ce ka girmama su ka mutunta su ka yi musu kuma biyayya cin abin da ke ba saban Allah bane ba daukakin sarki au kilahuma ko ko Allah subhanahu wata'ala ya raya ka ka riska dukkanin iyayen nan naka guda biyu da karfinka da komai ka riska mamanka ka riska babanka to dukkanin su su biyun nan Allah subhanahu wata'ala ya ce ka girmama su ka mutunta su kai kuma musu biyayya sannan kuma ka kyautata musu aw kilahuma fala taqul lahumā uff kar ka yadda ka ce da iyayenka uff an yi ittifaki cewa a kalmomin larabci babu kalma mafi karanta kamar wannan kalman alifun fa'u alifun fataha a fa'un sukun alifun don ma'u fa'un sukun uf kamar da hausa ka ce karka yadda ka ce da iyayenka kash cewa iyaye kash yana wajabta wa mutum azaba ranar lahira Allah mun tuba Allah ka yafe mana mun san mutane da yawa sun riga sun yi abin da yake kuskure ne ga janabin iyayen nan nasu wani ba ba ce wa iyayen nashi kashi ba wani har magana ma ya furta wani ba ma hakan ba wani ma ya gudo garin kaduna ne saboda ya sabawa sun samu sabani da iyayensa shine shi ya yi zuciya ya gudu ya bar garin su Allah mun tuba Allah ka yafe mun to kaji abin da Allah subhanahu wataala ya ce fala takun lahuma uffin karkace da iyayenka kash wala tanharhuma karka wulakanta su to menene fa'ida ma na wulakanta iyaye bacin da ba din iyayen nan naka ba da ba za ka zo duniyan ba duk wani arziki daga gani ka same shi a duniya to ta dalilin wa'annan iyayen ne to dan me kuma yanzu a koma ana cin arzikin ana barin iyaye cikin wahala dan uwana mu gaya mu juna mu gaskiya dan me za a rika cin arziki ana cin daɗi a duniya iyayen nan da ta dalilin su ne aka zo duniyan nan su kuma ba a iya kyautata musu Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana wa qul lahuma qawlan karima ka gaya wa iyayen nan naka zance na karamci zance na girmamawa zance na mutuntawa kenan kamar yadda wani bawan Allah yake faɗa duk lokacin da zaka yi magana da iyayenka to muryanka ya zamanto ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa karka taɓa yadda muryanka ya ɗaga sama fiye da na iyayen nan naka wahfin lahu ma jana abdullah min rahma Allah subhanahu wata'ala ya ce ka kankan da dukkanin wani ɗaukaka da girma da mukami da Allah subhanahu wata'ala ya baka a gaban wa'annan iyayen naka ma'ana kai gwamnati to idan ka zo gaban iyayen nan naka kai ba gwamna bane su ne gwamnan a kai shugaban ƙasa ne to in ka zo gaban iyaye wannan jinyen da an shigo layin iyayenka a kashe shi domin mene yanzu ga hakikanin shugaban ƙasan nan in mace ne ita ce hakikanin shugaban ƙasar domin mene ta dalilin ta ne Allah subhanahu wata'ala ya baka wannan shugabancin da ba a haife ka ba ya za ka yi bayan da za ka yi to saboda haka ake son duk mukaminka duk kudinka duk daukakan da Allah subhanahu wata'ala ya yi maka in ka zo gaban iyayenka ka sauke wannan mukamin kai ladabi a gaban iyayenka sai ma Allah ya kara maka albarka ka kalla da kyau yana daga cikin matsaloli da da yawa daga cikin mutane suka fuskanta a rayuwarsu rashin girmama iyayensu kai dan uwana da kake kallon mu da kuma sauraron mu a cikin daidai wannan gaban ka ji tsoron Allah kai wa iyayenka biyayya ka girmama su ka mutunta su kar ka yadda ka fada irin tarko da wa'ancan sauran mutane suka fada Allah subhanahu wata'ala ya baiwa kowane ɗa ko kowace ɗa aiki wanda dole ne ka yi in baka yi ba to akwai matsala menene aikin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ko da yaushe ka rika wa iyayen nan naka addu'a na Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu ya tausaya musu kamar yadda suka ji kanka suka tausaya maka lokacin da kake yaran ka karami shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ko da yaushe kai ta musu addu'a rabbirhamhuma kama rabbayani saghira rabbirhamhuma kama rabbayani saghira akalla kowace rana kai ma iyayenka addu'a su biyar a cikin kowace sallah da ka'idar da sallah ko ko a cikin sujjadan nan da ake yi a cikin sallah din nan to kowace sujjada kai wa iyayenka addu'a rabbi gifir rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira in ma baka iya rike wannan ba dan wana kai da Hausa kai ba da Hausa ma kai da yaran da ka iya Allah subhanahu wataala babu yaran da baya ji a duniya da ka sa goshinka a ƙasa ka ambata cewa Allah ka ji kan iyayena Allah ka tausaya musu Allah ka yafe musu in suna nan da rai ba su riga sun yi wafati ba sai ka kara ka ce Allah ya kara musu lafiya Allah ka sa mu rabu da su lafiya domin kin rabuwa da iyaye lafiya alama ne na cewa mutum in ya je lahira azaba zai sha Allah Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya kare mu kar ya sanya mu a cikin wayannan mutanen masu irin wannan Allah subhanahu wataala ka dai ji irin jan hankali da yayi akan wannan cewa ka ta faɗa rabbirhamhuma kama rabbayani sagira ya kai ɗan uwana duk wanda yake bukatar ya sama rabauta a duniya da kuma lahira to yi wa iyayensa biyayya ne domin a wannan rabauta a wannan iyaye yi wa iyaye biyayya nan da zaka yi shine karshen ka zai zamanto karshe mai kyau domin yi wa iyaye biyayya babu abin da yake haifarwa face albarka a duniya da lahira da yawa daga cikin mutane da kaga Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka su ya musu arziki a nan duniya kayan kana ganin sunayensu ya shahara a ko'ina to bin iyaye ne bin iyaye ne kuma ka tsaya kalla duk wayanda suka ki bin iyayensu suka ki yi ma iyayensu biyayya za ka ga rayuwar dai ga ta nan dai ana nan kwan gaba kwan baya Allah mun tuba Allah ka yafe mana yi wa iyaye biyayya ba mu kaɗai al'umman annan Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama hatta al'ummomin da suke kafin zuwan mu al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wataala ya musu wasulci da lalle lalle su wa iyayensu biyayya Allah subhanahu wataala yana faɗa a cikin suratul baqara yana cewa wa idza qala Allahu mithaqan mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wataala yake cewa ka tuna mana ya annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko ka ambata ma al'ummarka ya annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya riki alkawari ga mutanen bani Isra'ila me wannan alkawarin da Allah subhanahu wata'ala ya rika gare su shine la ta'buduna illa Allah kada su bauta wa kowa kada su bauta wa komai face Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai wa bil walidaini ihsana iyayenka kuma ka kyautata musu ka mutunta su ka musu biyayya haka nan mu ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala bai bar mu ba mu ma Allah subhanahu wataala ya mana umarni da cewa lalle mu bi iyayenmu mu girmama su mu mutunta su mu musu kuma ladabi da biyayya inda Allah subhanahu wataala yake faɗa yake cewa wa abdullaha wa la tushriku bihi shay'a bauta wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya shine ubangijinku wanda ya halicce ku ya halicci al'ummomin da ma su kafin ku ya halicci abin da kake gani da wanda ma baka gani wala tushriku bihi shay'a kada ku hada bautan Allah subhanahu wata'ala da komai ko da jini da kwayan zarra wa bil walidaini ihsana iyayenka kuma ka mutunta su ka kyautata musu kai musu biyayya wa bidil qurba makusantanka yan uwana kana ta gani yadda muke karatu muke bibiyan juna ko wa bidil qurba makusantanka ka mutunta su ka kyautata musu suma wal yatama marayu ka gani ko karatukanmu da suka gabata kaga mun yi karatu kan mazumunta mun yi karatu kan marayu to marayun nan fa ba wasa ake yi ba ka kyautata musu kana dai kallo me mahaifi ma yanzu yaya ya kaya kai shi da kai shi uban ma tukunna yaya ya kaya yana neman abin da zai sa a bakin salati to ya tunaninka ga wanda kuma bai da baba ashe dai mu gaya wa junanmu gaskiya yan uwana musulmi wa'inda muka san cewa sun rasa iyayensu mai amfani da wannan dama mu mutunta su mu kyautata musu mu samar musu da abincin da za su iya ci ga ka can kana kallon mu ka kara kuɗi za ka je umara to dan uwana ka je ci an ce bana ma ba za a samu yin umaran ba to tunda ba za a samu yin umaran nan ba wannan kuɗin da aka tara ake kokarin za a je umara da shi a kyautata wa bayan Allah da shi sai Allah subhanahu wataala ya baka lada rufi biyu ya baka ladan umaran sannan kuma ya baka ladan kyautata wa wa'annan bayi nasa Allah ya ba mu cikin gyara wal masakin haka nan wanda yake raunana ne su ma ka kyautata musu wal jaridil qurba wanda jiya dai yana daga cikin karatun mu da muka yi hakkin makwabta amma an gata addinin musulunci wal jaridil qurba a kyautata wa makwabta wanda yake kuna da zumunci da shi wal jaril jurbi haka nan makwabci wanda yake ba ku da zumunta da shi amma dai addinin ku daya wa sahibi bil jambi haka nan wanda yake ba mazumuncinka bane ba kuma addinin ku ɗaya bane a yana ma wani addini ne daban to amma ga zamantakewa ya hada ku a unguwa ko ko ga gida ga gida ko ko ma ga daki ga daki musulunci yace ka mutunta shi ka kyautata masa ka kiyaye masa sa na makwabtaka wa bil sabil haka nan wanda yake kan tafarki guzurinsa ya kare musulunci yace ka mutunta shi ka kyautata masa duk abin da yake da tsanani in za ka iya sauƙaƙa masa ka sauƙaƙa masa musamman kuma yan uwa ka ga halin da ake ciki yanzu an dadda tsagar ruwa mabambanta juna to tunda an dadda tsagar ruwa mabambanta juna to waɗanda suke wajen gari ba za su shiga cikin wani yanayi ku da kuke cikin gari ku samu abin da za ku iya taimakawa ku kai ma waɗannan bayan Allah ɗauki domin rashin fa abinci ko rashin abin sha zai iya halaka ɗan adam kamar yadda dai kowa ya san wannan wa ma malakat aymanukum hakanan ababen da kuka mallaka na daga bayi su ma aka ce ku kyautata musu in ba irin lokacin da bane da ake da bayi to irin wannan zamani da muke ciki housemate ɗinka wanda domestic servant ɗinka masu taimakonka abinda ake kira da hausa hadimai da suke taimakonmu su kama mana wannan su yi mana wannan su yi mana wannan shi ma addinin musulunci ce a kyautata musu a taimaka musu su ma su zamanto suna ji kamar su ma suna da yanci kamar yadda sauran yan uwa suke da yanci Allah subhanahu wataala ya rufe ayar da cewa inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhura san dai shi Allah madaukakin sarki baya san dukkanin wani mutum wanda yake jiji da kanshi yake takama kuma Allah subhanahu wataala baya san mutum mai alfahari ko mai jiji da kansa wannan ayan ta zo a cikin suratul nisa'i aya 36 ya kai dan uwana da kake kallon da kuma sauraron mu yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mai razana zuciya mai razana dukkanin mai hankali faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa dukkanin wani zunubi Allah subhanahu wata'ala yakan iya jinkirtawa mai aikata shi gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya so har zuwa ranar lahira banda laifi banda laifi kwara daya shi wannan laifi kwara daya da kayi shi to ba za ka mutu ba sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka hukubarsa sai Allah ya fara yi maka azabarsa tun a nan duniya kafin zuwanka lahira wannan hukuban wannan ko shine saba wa iyaye saba wa iyaye laifin shi ko hukubarsa ko azaban da za a wa mutum tun a nan duniya Allah subhanahu wata'ala ke fara azabtar da mutum tare da cewa kuma a lahira ma an tanadar masa wani irin azaba mai raɗin gaske ya kai ɗan uwana zamanto mai kyautata wa iyayenka ba don komai ba don rayuwanka ta nan duniya ta yi kyau rayuwanka ta lahira kuma ta ƙara yin kyau zai yi iyayenka su umarce ka da wani abu wanda kai ba ka son aikata wannan abu musulunci ya ce yi musu biyayya ka aikata shi matuƙar bai zamanto saɓon Allah ba ne zai yi kai kana son ka aikata wani abu iyayenka su ce a ka aikata shi to matakar ba saɓon Allah bane musulunci ya ce ka aikata shi kar ka aikata ka aikata din tunda su suna son ka aikata na san tun kafin kawo wanka wannan shekarun ka karanta issan Abdullahi bin Umar daga Sayyidina Umar wanda Sayyidina shi wannan Abdullahi bin Umar dan ya aura wata mata wanda shi Sayyidina Umar bai gamsu da tarbiyyar wannan matan ba ya ce wannan danasa rabu da wannan matar taka rabu da wannan matar taka har sai na abdullahi bin umar ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulunci ya umarni da ya aure na yi wannan auren to yanzu ga mahaifina kuma ya ce na rabu da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mahaifin naka ne ya ce a rabu da ita ya ce kwarai in ban yi kuskure ba ya ce kana son ka rabu da duniya lafiya ya ce kwarai ya ce to ka yi ma iyayenka biyayya nan da nan kuma shi abdullahi bin umar din yayi wa iyayen nasa biyayya ya rabu da wannan matan to kaga in ko abu ya zama to akwai saban Allah kaga dama ai Allah subhanahu wataala ya ce Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul Luqman cewa wa wasayna al-insana bi walidayhi amratu ummuhu wahnan ala wahnin wa wasayna al-insana bi walidayhi amratu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn أن اشكر لي ولوالدك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما كنا in abu ya zamanto saban Allah ne iyaye suka ce a saba wa Allah musulunci ya ce fala tuti'uma ba za a saba wa iyaye ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da ka riga ka haddace shi tun kana yaranka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu bi ga abin halitta ma'ana ai babu da'a ga abin halitta cikin abin da yake saba wa Allah ne dan uwa da kake kallon da kuma sauraron mu yana daga cikin abubuwa guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace duk lokacin da mutanen nan guda uku suka yi maka addu'a to wannan addu'an ba tana kama gyara zama lalle sosai na kana kokarin gyara zama saurara ka ji na farko da'watul mazlum addu'an wanda aka zalunta in dai an zalunce ka ka daga hannu ka ce ya Allah wani ya zalunce ni Allah ka bi min haƙina Allah subhanahu wataala ko sai ya bi maka haƙƙi ka ce Allah ya bi maka haƙƙinka to Allah subhanahu wataala ko sai ya bi maka haƙƙi a wani hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah ya faɗa ya ce wallahi la ansurannaka walau ba'da hin sai na taimake ka ko da ko nan da hin hin malamai sun samu sabani akan me kalma ta hin take ne wasu malamai suna ganin nan da awa daya wasu malamai suna ganin cewa nan da kwana nan da kwana arba'in wasu malamai suna ganin nan da shekara shekara daya wasu malamai suna ganin nan da shekara arba'in wasu malamai suna ganin yin a matsayin karni daya to duka zai yi ɗauka cewa in dai an zalunce ka haka buɗe baki ka ce Allah ya bi maka hakkinka to Allah ya ce wallahi sai na bi maka to kaga na farko kenan saboda haka shedinka sun maka shedin kike ma sun maka shedin mu dukanmu kar mu yadda mu zalunci wani domin in fa ka zalunce shi shi zalunci duhu ne akan duhu ranar lahira Allah mun tuba Allah ka yafe mana daga cikin addu'a wanda idan an yi ta na biyu Allah subhanahu wata'ala yake ansawa ba birki shine da'watul musafir addu'an matafi in dai mutum matafi ne yayi addu'a to shi ma Allah subhanahu wata'ala yana karban addu'arsa sai na ƙarshe addu'an iyaye ga yaransu duk yadda mahaifi ko mahaifiya ta yi addu'a a kan ɗanta to wannan addu'an ba zai hau kan wannan yaron da ka yi wannan addu'an Allah zai karba saboda haka iyaye muna amfani da wannan dama na ku rika faɗan kyawawan kalmomi akan yaran kada da zaran yara sun yi laifi a rika tsine musu ana kwashe musu albarka ana Allah ya kwashe maka albarka tambadadde lalatacce mutsiyaci ba za ka yi albarka ba haba hajiya haba malama haba wanci a to ga wancan ya ce aiko yana gaya mai ranka to barkarka tun da ka gano cewa faɗa wa yara ko zuri'a wannan addu'an kuskure ne yana daga cikin abin da da yawa daga cikin matasa za ka gani ana ta wahala an kasa tsine da komai iyayensu ne suka musu wannan bakin to iyayenka ta ce maka lalatacci ba za ka taba tsaye na wani abin alheri ba tun daga nan fita riga ta maka mugun addu'a to ga wadan yana cewa to menene mafita to mafita shine yanzu ka koma wurin wannan mahaifiyar taka ko wannan mahaifin naka ka roke shi cewa wannan addu'an ko wannan bakin da ya maka da yanzu gashi gashi nan yana gani yan uwanka ko ko abokananka gashi nan su suna ta tsinina abin alheri amma kai ka kasa tsininawa saboda bakin da yi ne a can baya sauraka yanzu kana roƙon ya kyautata addu'a a gare ka in ma kana jin nauyin ka fito masa ta wannan ɓarayin ka rika kyautata masa in ka kyautata masa addu'an nan da zai rika yi maka cewa wani Allah shi maka albarka wani shi maka albarka wani Allah shi maka albarka sai ka ƙara gaya masa abubuwan da kake so baba to ai kuma baka min addu'a kan sana'a da nake yi ba ni ma wannan sana'a ina son a mata addu'a ce to wani sana'an da kake Allah ya sanya mata albarka a'a karatu ne kake yi kana ganin abubuwa suna yin duku-duku haka sai ka gaya baban naka shi mana shi wato baba karatun da muke ko jaraba wannan da muke ko jaraba wannan da zani baba ina son shi ma a sanya ni a cikin addu'a sai ya maka addu'a ka gani ko da'awa iyaye na addu'a na iyaye Allah subhanahu wata'ala baya wasa da shi an sawa yake saboda haka ya kai dan uwana da kake kallon mu ya ke yar uwana da kake kallon mu a daidai wannan gaban a hirdinku a hirdinmu a hirdinki da yi wa iyayenki mummunan addu'a domin yana kama yara kuma ina ganin abin da za mu ɗauka kenan a cikin wannan shirin abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana shehunanmu da malamanmu ga baki ɗayan su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri jagoran mu Farfesa Ibrahim Ahmad Bakari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya ja kwanansa Allah ya ci gaba da amfanar da al'umma da shi sauran yan uwa da suke ta kaiwa da komowa kan ilmantar da al'umma na roƙon Allah subhanahu wataala ya kara musu tawfiki malam Salisu Idris Magaji muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara wa dukiya albarka ku da kuke jirmin kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfana zuri'an ku Allah subhanahu wataala ya kara wa dukiyan ku albarka innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi liman maula wa liman nasir wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh